بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren ashirin da biyu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na ɗari da goma sha biyu daga cikin jiran karatuttukan littafin al'imamul bukhari abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a idan ba su manta ba makon da ya gabata mun shiga matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen kiran sallah a musulunci bari in yi amfani da wannan dama in ƙara sharhi dangane da manhajinmu na ahalis sunna wal jama'a manhajin da aka fi sani da almanhajus salafi wannan manhajin namu haka ya gudana akan ai ta karantar da mutane addini a hankali har a kai ga inda zai zama an karantar da su gutsatsarin ɓangarorin shari'a a cikin shekaru masu ɗimbin yawa cikin haƙuri da dangana da juriya da dagewa da tsayawa a fahimta a ƙarƙashin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da alƙur'ani da hadisan nan da muke karantawa a cikin shekara ashirin da uku fitinar da mu ahalin sunna muka samu kanmu a yau a duniya ita ce wasu matasa 'yan bana bakwai masu jini a jika waɗanda suke matuƙar son addini sai dai kaico sai suka kasa gane cewa an taɓa samun irinsu a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama amma bambancin su waɗannan da waɗancan su ne waɗancan sun yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya taka musu birki ya danna clutch ɗinsu ma'ana shi yake sarrafa gudanuwarsu ba su taɓa yadda zafin kai da zafin zuciya da tunanin kama karya da wulaƙanci da ake wa musulunci ya sa su ɗauki doka a hannunsu su wuce mai gidansu annabi sallallahu alaihi sallama ba in ba haka ba sayyidina umar sayyidina ali waɗannan mutanen ba su da haƙurin a ciwo musulunci kashi ko kaɗan amma tare da haka in annabi ya ce a ga yadda za a yi sai su haƙura to a yau matsalar da take faruwa ita ce matasa ne sun tashi sun ce suna son sunna amma su abin da suka manta shine ne waɗannan hadisan da muke karantawa yanzu muna ganin su a tattare a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tattare suke ba waɗannan ayoyin da muke karanta na alqur'ani da muke ganin alqur'ani a jimillance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ainihin haɗa haka suke ba me yiwa wata ayar ko wani hadisin da wani matashin ya matsa sai a aiki da shi a yau me yiwa na daga cikin ayoyi ko hadisan da a ƙarshen rayuwa annabi annabi ya faɗe su ishara akan cewa wannan shari'a ta musulunci zaka haƙura ne a yi ta karantar da kai ita ku duba kamar yau muka fara sahihul bukhari bad'ul wahayi bayani dangane da tarihin fara wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muka ji da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka fuskantar matsala har aka samu wasu suka yi imani imam al-bukhari ya ce kitabul iman sai kuma ya zama in ka yi imani wajibi ne ka koyi ilimi sai kuma imam bukhari ya ce kitabul ilimi tafiya ta tafiya sai aka fara shigo abin da ya shafi alwala taimama wankan janaba haila da makamantansu sai kuma aka fara lokutan da suka shafi sallah sa'annan sai kuma kiran sallah wannan shine uslubi shine manhaji shine tafarki shine methodology na karantarwar ahlus sunna wal jama'a amma ahli sunna wal jama'a ba sa zuku shine ba a karantar da ku tartib a hankali a hankali a hankali sai ainihin a tsallaka sai a ɗauko wani wuri wanda zai kece imanin ku gaba ɗaya wannan ba shine manhajin ahli sunna ba a wannan munasaba ce kullun nake bayyana wa masu gayyata ta wa'azozi wasu wurare muciya da kake ji muciya da kake ji a nan aka haife mu kuma anguwa ce wadda yake mu muka tashi muka juyin juya halin da ta kai yanzu kaga ake bin addini ko kuma addini ake sunna ko kuma makamantan haka in ba haka ba da duk inda ka je sai dai ka ji yan kulab ko ana goge ko kaga yan caca ma'ana nan waɗannan layuka su suka fi dacewa a sa musu jahannama road ina fatar an gane Allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi da ikon shi sai ainihin al'amura suka gyaru yau shekara nawa yau kusan shekara talatin da muka fara wannan da'awar amuciya sai wani kaset ɗin da muka yi amuciya sai je garinsu sai zo ya gayyace mu ya ce irin wannan kaset ɗin yake so a yi a garinsu imaninsu bai kai su ɗauka ba sai ce a ai tun da gaskiya ce a faɗi kawai Allah ya ce wa qulil haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a don haka in kuka karkace wa fassarar salaf akan duk wata aya da hadisi sai kun bata wannan yana daga cikin dalilai mafiya girman da ya sa muka dakatar da karɓa wa'azi saboda galibi mun lura mutane suna gayyatar mu ne wa'azi domin mu biya musu bukata ba wai mu bayyana yaya da'awar take a bisa yadda mu muka fahimce ta ba mutum ya riga yanke shawara shi ga yadda yake so a yi don haka in ba haka aka yi ba to kawai shi ba a yi daidai ba waɗannan suna daga cikin kurakurai dangane da fahimtar manhajiya ta ainihin ahli sunna wal jama'a wa ala manhaji salafil umma don haka wannan tafarkin da muka ɗauko jama'a da haka za ku ji in kuka yi haƙuri kowane babi sai ka ji an zo kan shi in Allah ya so yanzu dai gashi makon da ya wuce muka ji tarihin kiran sallah addinin musulunci me yasa ba a kira sallah a makka ba me yasa ba a kira sallah a makka ba babu muminai ne akwai muminai su aliyu suna nan su abu zarri suna nan su abubakar ne siddiqu suna nan za a iya kiran sallah in ya so daga nan duk a mutu a yi shahada amma ba wannan ne tsarin Allah ba sai da aka zo madina tukuna sannan sai aka fara shawarar ya za a yi a rinka haɗa musulmi Allah bai da ikon ya cewa annabi ga yadda za a yi ne amma sai aka ce a kira taro domin wa amruhum shura bainahum ta tabbata aka yi shawara wannan ya ce akwai kwaikwayi kiristoci a rinka kaɗa naƙus ƙararrawa galan galan galan galan wadda za ta bayyana cewa lokacin sallah ya yi aka ce kai wannan bai dace ba a rinka busa ƙaho haka ce a'a wannan bai dace ba haka yahudawa suke yi to a rinka tara wuta ana kunna ta wanda ya ga harshen wuta ko hayaki dalili ne akan za a yi sallah da ce wannan ma bai dace ba ya za a yi to tun da dai haka ne mun fi ɗan kusanci kusanci da kiristoci fiye da yahudawa fiye da ainihin majusawa don haka a ɗauki ƙararrawar in allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai a fara da ita a wannan daren aka samu abdullahi ibn zaidin da ainihin sayyidina umar suka yi mafarkin kiran sallah ka ji tarihin kiran sallah a musulunci tare da haka su biyun da suka yi mafarkin kiran sallar kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai abdullahi koya wa bilal fa innahu an minka sauta ya fi ka zaƙin murya ya fi ka daɗin murya kiran sallah kuma ana so a samu daɗin murya a ciki ana son a samu sauti mai inganci kun ji tarihin kiran sallah a yau kuma sai al-imam al-bukhari ya ce babun al-azanu masna masna babin da ke bayani akan kalmomi ko jumlolin kiran sallah biyu biyu ne to abin da imam bukhari yake so ya nuna mana shine yayin da ya karantar da mu tarihin kiran sallah ko to shine yaya ake yin kiran sallah sai ce ai duk wata jumla da kaji a kiran sallah to so ake a maimaita ta in aka ce hayya ala sala an yi ɗaya kenan sai a sake cewa hayya ala sala an yi biyu kenan to shari'ar musulunci ita take fassara junanta wannan lafazin da bukhari ya kulla babi da shi lafazin hadisi ne amma kuma hadisai za su zo su bayyana mana cewa ba dukkanin kalmomin kiran sallah ne ake yin su biyu ba akwai wata kalmar za a koma ɗaya za a yi ta wata kalmar kuma za a iya yin ta so hudu don haka ba ka riƙe lafazi ƙwaya ɗaya ka ce ka riƙe wannan anan ka tsaya sai a ce a'a a haɗa shari'a domin ta fassara junanta imam al-bukhari ya ce حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس قال أنس بن مالك الله مدعوك كن سركي يقارى مش يردايتي أمر بلال أن يشفع الأذان أن أمرت بلال ya rinka yin kalmomin kiran sallah bibi biyu shine shafa'i da ka jana cewa shafa'i da wutiri ai shafa'i ma'ana abin da yake biyu wutiri kuma fa abin da yake ɗaya ko uku ko makamantan haka to ya rinka ainihin maimaita kalmomin kiran sallah na'am a cikin ka'ida ta ilimin usul fiqhi da makamantansu duk inda ka karanta a cikin hadisi sahabi ya ce umirna a ko aka ce umira fulanun kamar nan umira bilalun ko kunna nu umaru in dai har sahabi ya faɗi haka al'amiru bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an umarci bilal ya rinka yin kalmomin kiran sallah so bibi so bibiyu wane ne ya umarce shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa an yutira iqama ita kuma iqama ya rinka yin ta ɗai ɗai ɗai ɗai illa iqamata sai dai kalmar qad iqamatus sala ita ba ɗaya zai yi ba sai ya yi ta ainihin so biyu wannan yana daga cikin ainihin jinas a cikin ainihin ilimin balaga da ya ce wa an yutiral iqamata ita kuma iqama tayar da iqama ya yi ta biyu sai ko ɗai ɗai ɗai ɗai sai ce illal iqamata sai dai ita iqamar in ka fassara haka tufka da warwara ta faru sai ka ce tayar da iqama kowace kalma yayi ɗai sai dai kalmar qad qamatis salatu qad qamatis sala ita sai yayi guda biyu qala haddathana muhammad qala akhbarana abdul wahhab qala akhbarana khalid al-hazza kun ji malaman hadisi kowa yana da sana'a khalid al-hazza malam haladu mai takalmi malamin hadisi ne kana da sana'a in baka da sana'a hadisin ka ba zai armashi ba za su ɗauka su baka kana nan wata ran zaka samu hadisi ingantacce sai ka ce da'ifi ne saboda ka zauna lafiya da su ko ka samu mataccen hadisi ka ce sahihi ne ko kuma kai ta ta'awili dan haka jama'a kowa ya nemi sana'a di yadda kaskancin ta yake ka iya kiyaye abin da zaka ci domin bakinka ya zama irin bakin sahabi Abu Zarri mun karanto a cikin kitabul ilmi abu zarra ya ce da za a sanya takobi a wuyan shi ana gegarawa saboda yana faɗin hadisi ya ce matuƙar ba a gama yanke makoshin ba sai ya ƙarasa faɗi ba abin da zai hana shi to abin da ake neman malaman ahalus sunna kenan su zama duk abin da za su kafe su kafe akan gaskiya saboda me saboda ba sa tunanin wane yana da kaza wane zai ba da kaza wane zai goyi baya a'a menene abin da yake gaskiya gashi wannan jama'a tabi'i ne Khalidun al-Hazza ma'ana Khalid mai sai da takalma mai aikin takalma an Abi Qilaba yace ya karbo daga wurin Abu Qilaba shi ma tabi'i ne an Anas daga Anas ibn Malik dan Malik qala Anas yace lamma kasura nasu yayin da jama'a suka yi yawa kaji daga cikin hikimomin shar'anta kiran sallah kenan a makafa mutanen ba su da yawa amma a madina yayin da mutane suka yi yawa qala anas yace zakaru an ya'lamu waqta salati bi shay'in ya'rifunahu ko sai suka zauna suka tattauna su isu kenan jama'ar an ya'lamu eh a na, na kula fazin kenan an ya'lamu waqta salati suka tattauna game da yaya za su yi su gane lokacin sallah riwayar ku da ta ce an yi ulamu domin eh an yi ulimu ko domin su gane ya za a rinka sanar da su ko ya za su rinka sanar da junansu lokacin sallah bi shay'in ya'rifunahu su samar da wani abu wanda zai zama shine alamar da zai rinka shaidar da su cewa lokacin sallah yayi fa zakaru an yuru nara sai suka tattauna akan cewa su rinka hura wuta aw yadribu naqusan ko su kada ƙararrawa fa umira bilalun sai aka umarci bilal an yashfa al'azana ya rinka maimaita kiran sallah biyu biyu shine mahallin shahid na hadisin da ya ce al'azanu masna masna bilal ya rinka yin kiran sallah biyu biyu wa an yutiral iqama ita kuma iqama ya rinka yin ta kwaya ɗai ɗai ɗai ɗai kamar yadda wancan lafazin ya faɗi illal iqama sai dai lafazin iqama din to da yake muna bayani ne dangane da kaifiya ta ainihin kiran sallah shi kuma imam bukhari yana da wani tsarin shi akwai hadisai masu ɗimbin yawa a cikin sunanin nasa'i da sunanin abi dauda da sunanin tirmizi waɗanda suka kwatanta yadda kiran sallah ike tsaf kuma ingantattun hadisai ne sai dai kadai ba su cika sharaɗin da imam bukhari zai kawo su a cikin wannan littafin ba don haka sai imam bukhari ya kawo waɗannan hadisan waɗanda daga waɗannan bayanan ba za ka iya fahimta kaifiyar kiran sallah ba in ba haka ba akwai riwayar ainihin abu mahazura wadda ingantacciyar riwaya ce a cikin waɗancan ainihin hadisai da na littattafan hadisai da na faɗi ta zo da kiran sallah nau'i biyu nau'in farko shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sai kuma ka sake dawowa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سيكة جبا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan nau'i na farko kenan daga cikin nau'ukan kiran sallar sahabi abu mahazura sai dai wajen kabbarbarin nan na farko akwai lafazin da ya zo da waɗannan kabbarbari kamar yadda kaji guda hudu akwai lafazin da ya zo da waɗannan kabarbari guda biyu to akwai akasin haka bari mu kwatanta mana Allahu akbar Allahu akbar ka ji kabarbarin guda biyu to sai ka sauke murya sai kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ka ɗaga murya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سيكا تقبى هزوا قريشي ودن اللفظ سين إنغانت دقى صحابي أبو مهضورة to akwai inda yake a kasantawa wancan da ne kabbarbari guda hudu sai ya zama kabbarbari biyu wannan na ƙarshe da ne wa biyu kuma sai ya zama hudu duk lafuzza ne daga sahabi abu mahazura sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda yana daga cikin mutanen makka wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ne ya karantar da shi ku kiyaye akwai riwayar sahabi Abdullahi ibn Zaidin wanda ya mafarki ya zo annabi ya ce ya koya wa Bilal, ita kuma ita ce, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kabbarbari guda hudu kenan. Sai, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, sai a ci gaba har zuwa ƙarshe. Tambihi a nan. idan lokacin sallar asuba ne to sallar asuba tana da kiran sallah guda biyu ku kiyaye dan an haife mu a ƙasar da wani ladanin sai kira sallah sau biyar da asuba ba haka bane kwaya biyu rak ake kuma abin da sunna ta fi so shine a samu ladanai guda biyu masu babbantan murya wannan ya kira kiran sallar farko wancan kuma ya kira kiran sallah na biyu sai a shaida jama'a duk sanda kuka ji muryar wane to lokacin sahur ne amma duk sanda kuka ji muryar wane to lokacin sahur ya wuce lokacin sallah ne to shi wanda zai kira daidai lokacin da ya halatta a yi sahur lokacin sallah asuba bai ba shine a cikin kiran sallar shi zai hada da as-salatu khairun minan nawm ya fuskanci bangaren dama ya sake juwa bangaren hagu as-salatu khairun minan nawm sai ya ci gaba wannan shine abin da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin sunan abi dauda da kuma sunanin nasa'i suka tabbatar amma akwai wani abu da ya faru a tarihi turkawa mabiya mazhabin hanafiya ne sun taɓa mulkar duniyan nan waɗanda 'yan boko suka fi sani da ottoman empire الدولة العثمانية العالمية با الدولة الإسلامية تسقط العثمانية با دولة عثمانية و ثم بيا هنفياني sai suka rinka tura malamai kasashe su rinka kiran sallah da limanci da karantarwa sai suka yi ta karantar da mutane mazhabinsu haka abin yake na fata an gane in aka tura ba malike ya sauka katsina wace mazhaba zai karantar malikiya haka ne ko ba haka ba don haka sai suka karantar da mazhabinsu a cikin mazhabinsu ku kiyaye ba mazhabin abu hanifa ba mazhabinsu ya ce kiran sallah asuba a salatu khairu minan naumi a kiran sallah na biyu ake yi don haka sai suka yi ta karantar da duniya haka sai zama hatta masallacin makka na ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama akan haka aka ginu don haka aka tashi a salatu khairu minan naumi a kiran sallah na biyu ake yi har zuwa asubar yau da asubar gobe in Allah ya kai mu a masallacin makka da madina as-salatu khairu minan naumi ba a kiran sallar farko suke ba a cikin kiran sallah na biyu suke yi menene dalilin haka shine wancan gini da daular turkawa ta riga ta ginu akai kamar yadda yake akwai wurare na sha'airul hajji wuraren ayyukan aikin hajji duk sai suka bi suka tsara shi a bisa mazhabinsu so da dama muka je aikin hajji da ɗaliban ilimi sai in ce ku duba nan kun ga inda suka yi alama gashi sai ka ga alamar sun sa zuwa nan ne muzdalifa ta ƙare bincike sai zo ya gano duk waɗannan alamomin da suka sa muzdalifa ta fi haka faɗi don haka aka zo ake ta gyarawa haka wannan matsalan ma ta kiran sallah muke fatan a samu lokaci da za a gyara ta sai dai wata shubuha ta faru babban malami shine bin baz a cikin fatawa muhimma ta ta'allaku bis sala sai ta'awilin hadisan da ke magana akan kiran sallah as-salatu khairu minan naumi akan cewa ai abin da ake nufi kiran sallah na biyu wato na ƙarshe amma an kira shi da na farko ne in an haɗa shi da iqama to wannan ta'awili ne wanda babu dalili akai don haka jama'a ba saudiya ba ba bin bas ba abin da ya tabbata a cikin sunna karanta sunanin nasa'i da abu dauda sannan ka karanta littafin subulus salam za ka ji fatoyin manya-manyan malamai irin su al'imamu ibn rislan shekara ɗari takwas da ta wuce suka tabbatar da cewa abin da yake daidai shine as-salatu khairu minan naumi a kiran sallar farko ake yi mai littafin aqiyatul mu'ti wani malami ne mutumin ƙasar Kano fiye da shekara ɗari da ta wuce ya rubuta littafi ne na fiqhu da waƙe yace as-salatu khairu minan naumi fi ula min alfajari yace as-salatu khairu min an-nawmi a kiran sallar farko ake yi dan haka as-salatu khairu min an-nawmi a kiran sallar farko ake ya ku jama'a amma ƴan uwanmu ahlus sunna na Kano sun taɓa samun kansu a wata fitina a lokacin ana tarbiyyanta tasowar sunna a Kano aka samu wani ladani ya kira as-salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko to sai suka rude mata suka fito fa da tabare suka ce lallai ladan ya koma yayi wanda ba as-salatu khairun minan nawm ba dan za a ci gaba da sahur wannan yasa sai malaman ahlus sunna wannan mas'ala ta faru kusan shekara 25 a Kano a lokacin sai suka ce to abinda za a yi a tafi tare da yadda gari yake dan a lokacin ake tarbiyyantar mutane akan sunna mun yaba musu akan wannan fatawa don tana nuna gogewarsu da iyawa akan da'awar sunna amma kuma ba ta zama hujja ka tashi ka ce to ai duk ahalin sunnan Kano haka suke yi a'a yaya shugaban ahalin sunna ya karantar shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar malam bakar mahamudu gumi har ya rasu yana cewa shi maliki ne har ya rasu yana sakin hannu a sallah na'am wannan abin da ya daidai ne da zamanin shi domin da bai yi haka ba mai yiwa matsalolin da'awar da sun yi yawa don haka sai ya ɗauki mafi muhimmanci ita ce aƙida sai ya ƙi compromising sai ya ƙi sassauci a kai amma matsalolin furu'a fa sai ya sassauci wannan ƙwarewa ce da iya da'awa to ba hujja ba ce a yau ka ce tun da abubakar gumi malikiya yake bi dole kowa ma sai ya bi malikiya a yayi abin da ya dace ne a lokacin da ya dace idan wannan abin ya ci gaba da shi ya dace a yanzu kai ma sai ka ci gaba da yi idan kuma a yanzu lokaci ya kai yadda za a iya bayyana hakikanin da'awa sai a bayyana don haka waɗannan bayanan muna yin su ne domin mu daidaita tsakanin mutasahilai da mutatarrifai masu sakaci sai su ce ai har yanzu dole a ci gaba da bin malikiya mutatarrifai kuma sai su ce bid'a ce bin malikiya to dukansu su biyu sun yi kuskure ana so in ka samu kanka a wani tsurkuki to za ka yi sassauci game da al'amari da gwargwadon yadda al'amarin ya kama ko kun fahimci wannan jama'a to amma kuma in aka kai lokacin da za a iya bayyana wannan abin fa to sai a bayyana shi to matsalar da muke samun kanmu shine akwai waɗanda su masu sassauci ne sai su ce a tun da dai abubakar goma malikiya yake bi dole kowa ma ya ci gaba da bin malikiya na'am idan har yanzu akwai maslaha akan a doge akan haka daidai ne ba bata bace idan ko babu maslaha fa to sai a bayyana sunna karara ba wai a karkashin sunan mazhabin malikiya ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a dan haka jama'a in kun gane wannan as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallar farko ake yin ta a kiran sallah na biyu fa ba a yin komai kiran sallah ake yin gama garin kiran sallah ya rage ita as-salatu khairu minan nawmi din ya kamata ai ka fahimci hikimar ta shi zai taimake ka wajen ka fahimci fa'idarta da sunnancinta a kiran sallar farko as-salatu khairu minan nawmi fassara ta ko ma'anar ta shine ku tashi sallah ta fi bacci alheri ku tashi sallah ta fi bacci alheri wannan ya dace da mutumin da yake kwance yake bacci karfe hudu da rabi na dare ko biyar saura kwata amma mutumin da ya riga ya taso har gashi ya zo masallaci yana jiran a tada iqama sai kuma kana ce mishi as-salatu khairun minan naumi to da wa kake ai an riga an tashe su tun a kiran sallar farko don haka jama'a sai ku kiyaye wannan tambihi na biyu dangane da kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar da larabci ake yi ba a cewa Allahu akbaru, Allahu akbaru, wannan Hausa ce, ba larabci ba ne. Larabci yare ne wanda yake da alu da suka, da alu da taɗi. Ba ka zuwa za ka karanta Alƙur'ani ka ce, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi, domin waɗannan alu alu, alu ne da suka. To tunda ku alu ne da suka, sai ka kaɗe shi. don haka kaji in aka zo ana koya maka farfaru sai ana ce maka ai wannan alun da taɓi ne ko alu da suka mana sai a kaɗe shi ba a son a ji shi ba a so a ji ka ce bismi allahi arrahmani arrahimi sai dai me bismillahi rahmani rahim to kiran sallah ma allahu wannan alu alu ne ba alhamza ba ce da haka in aka tashi tashi shi sai a tashe shi da wasali kawai to amma in ya zo a tsakiyar zance fa to sai a sa mishi taɓi to duk alun da aka sa mishi taɓi ko aka sa mishi alama ta suka to ana nufi in ya zo a tsakiyar zance buge shi ake ba a jin shi to a farko da ya zo an tashe shi an ce Allahu to da Allahu ta sake zuwa a gaba to ba daidai ba ne a sake jin a sai dai a ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma kaka ce Allahu akbaru Allahu akbaru nan taba kaka ce to wannan alufa sai a ce amsa ita ce ba a furta shi ba a faɗin shi shi silent ne kamar yaya kamar kalmar knowledge kamar psychology kamar menene menene psychiatric ga ire-iren su nan da yawa a cikin harshen turanci in ka to ga t nan a tsakiyar listin da kake cewa kuskure ne sai dai listen wannan t din ba a so a ji ta gaba ɗayanta tukutabu wala tuntaku ka je malamin ka ya sake biya maka phonetics da phonology ina fatan an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin harshen larabci jama'a tambihi na farko kenan tambihi na biyu wajen waiwayawa hayya ala sala gaba ɗayanta ana yin ta dama ne kuma wuya ake juyawa kawai ba gangan jiki zaka juya har da kirji ba a'a wuyan kawai za a ai wuyan ka zaka juya sai fuskar ka dama hayya ala sala hayya ala sala duka dama sai kuma ka dawo hagu nan ma ka juya wuyanka da fuskar ka hayya alal falah hayya alal falah sannan sai ka dawo fuskar ka sai ta ci gaba da tsayawa daidai da alƙibla tambihi na uku ana dode kunnuwa ne da waɗannan yatsu ɗan ali wato yatsi na nuni yatsun tonan faɗa waɗannan yatsu da kake kaɗa su wajen tahiya su kake sawa sai ka dode kunnanka haka wannan sunna ce a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ainihin Bilal yake yi sai ka dode sai ka ci gaba Allahu akbar Allahu akbar haka za ka ci gaba ina fata an gane tambihi na gaba wanda shine ya kamata ya zama na ƙarshe wajen la ilaha illallah idan ka kammala ta to ba za ka ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda ke kusa da kai ce Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'a kana cewa la ilaha illallah sai ka bari ka ajiye numfashinka sai kai cikakken salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba a'a cikakken salati ɗaya daga cikin su Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كو في العالمين كو مكمن تهكا ɗaya daga cikin salatocin nan Ibrahimi waɗanda suka tabbata sannan sai ka zo ka gabatar da addu'a wadda za mu zo za mu yi bayani a kai kiran sallah daga cikin abubuwan da ake kula da shi na ladubba ana so ya zama a tsaye kar a kira sallah a zaune ko da akan kujera ce ana so kiran sallah mai yin shi ya fuskantar da gaggar jikin shi ta fuskanci alƙibla kadai fuskar shi ce zai juya ta wajen hayya alal sala da hayya alal fala ina fatan an gane sannan namiji ne yake kiran sallah ba a sa mace ta kira sallah amma ya halatta a cikin maza a samu yaro ko da ƙarami ne in dai mu mayyizi ne wanda ba zai ɗauki abin wasa ba ne ko da ƙaramin yaro ne za a iya sa shi ya kira sallah sannan tambihi na gaba idan mace ce za ta yi wa mata ‘yan uwanta limanci a cikin wani gida wanda in ta ɗan ɗaga muryarta ta kira sallah iya isu isu za su ji to an yi haka babu laifi domin an samu as-sayyida Aisha takan yi haka asarinta ya tabbata a cikin al-musannaf na al-imam abubakar ibn abi shaiba da littafin as-sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi ina fatar jama'a sun gane wannan waɗannan kaɗan daga cikin tambihi ne in kuka ɗan ƙara haƙuri kaɗan wasu bayanan za su fito insha Allah ta'ala sai kuma dangane da inda yake cewa wa an yutiral iqama wajen wa an yutiral iqama ita yayin da kiran sallah ka ji lafazi uku da muka kawo sun tabbata ko to iqama kuma lafazi biyu ne suka tabbata akwai lafazin iqamar da yake keke da keke irin su ɗaya da kiran sallah abu mahazura ya ruwaito ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaga wannan in ka ji ta zaka ji ras daidai wa daida take da kiran sallah bambancin shine qad iqamatu salah na na hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala eh ita ma guda biyu ko yau wato wannan kenan wannan ta tabbata jama'a na biyu wadda ta tabbata ita ce wadda jama'a suka fi sani a yanzu musamman ahlus sunna Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن الرواية صحابي عبد الله ابن زيد تتبت sannan akwai ta uku wadda bata inganta ba riwaya ce zuwa ga sahabi abu mahazura ɗincan da wani lafazi ita kuma ita ce ikamar da galibi mutanen ƙasanmu suka fi domin ita ce rubuta a cikin littafin fiƙihu bambancinta da wannan da na gama yanzu shine wajen qad qamati sala sai a ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to wannan qad qamati sala kwaya daya hadisin ta da'ifi ne al'imamu dara kutun ya ruwaito ta ta hanyar Ismailu ibn Abi Ayyashin riwayar shi daga Abu Muhammad ɗan gidan Abu Mahazura Ismailu ibn Abi Ayyashin duk hadisin da ya ruwaito in dai ba daga malaman Sham bane ‘yan uwan shi to hadisin da'ifi ne to Abu Muhammad da ke cikin wannan hadisi ko Muhammad al-Madani ne al-Hijazi mutumin Madina ne don haka wannan riwaya da'ifiya ce al'imamu dara kutuni ne ya ruwaito ta da isnadi da'ifiya tare da cewa ita ce sha'i'a ita ce ta yaɗu a ƙasar nan tamu sai dai kai co bata inganta ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to ga tambihi dangane da iƙama kamar yadda muka yi game da kiran sallah ita iƙama malamai suka ce wajen yin ta ana so a sassauta murya ta zama da gaggawa fiye da yadda ake kiran sallah da jinkiri domin shi kiran sallah abu ne da ake so a ja shi a taɓe kalmomin shi saboda a daɗe ana yin shi saboda so ake a faɗakar a tayar da mutane masu bacci waɗanda suka manta waɗanda suka gafala amma iƙama ga mutane sun taru a masallaci to ita wannan ana sakin jiki ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مثالي أما كيران صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر kaga za ka rinka samar da ɗan jinkiri sannu-sannu sai dai za mu zo mu ji ba shi daga cikin sunna kuma a mai da kiran sallah ya zama da uslubi irin uslubin mawaka ya zama tarab ya yi yawa a ciki za ka ji har wani babba cikin manyan malamai kuma sarakuna na sunna ya taɓa yunkurin cire wani lada ne akan irin haka da yake yi daga cikin tambihin da za mu yi game da ikama jama'a ikama kowa na iya yinta a masallaci matuƙar ya dace ya yi ta ba lallai ne sai ladani ba hadisin da yake cewa man azzana fa huwa yuqimu al-imamu tirmidhi da ibnu majah suka rawaito shi da isnadi dha'ifi karanta bulughul maram cewa wanda ya kiran sallah shi zai iqama ba sharadi bane sai da ya kamata kai da za kai karambani ko zangayin kiran aita da iqama ka iya ya kamata mutane su zauna su koyi ikama domin gaskiya akan gane kimar iya sallan mutane tun daga ta da ikama don haka jama'a kowa ya je ya koyi ta da ikama a sunna ina sana na tsaya ne muku waɗannan abubuwan a aikace saboda so nake mutane su koya domin ikama kalmomi ne na larabci dole ka kiyaye tsarin larabci a ciki don haka ji mutum yana cewa qad qamati sala qad qamati sala wannan ba shi cikin fasahar larabci a'a qad qamati salatu qad qamati sala sai ka wasale su ka haɗe su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah hayya ala salati hayya ala falah kaga hayya ala salati sai kai wata kuri din kasara saboda majruri ne bi ala wa alamatu jarrihi al kasratu zahira ala akhirih sannan hayya ala salah nan kuma saboda mai takuri ce ta marbuta ce a ƙarshe tunda za ka yi wakafi a kanta sai ta juye ta zama ha dole ne duk a kiyaye waɗannan ƙa'idoji da zawabit na harshen larabci kumanta da masu yi mana izgilanci fiye da shekara talatin ane mana izgilanci mu ahli sunna yanzu kowa dawo yana yin kiran sallah irin namu haka ne ko ba haka ba don haka rahmatullahi alaina Allah mana sakamakon alheri amma kasantuwar wai za a ce a kuna yin wani kalkala kamar ku larabawa ne sai a ce a yo ai lafuzzan da muke karanta lafuzzan larabci ne baka jin dan boko in ya tashi yin turanci tsayawa yake yana samfare da turancin shi dan dai a ce kai wani kamar bature ko kun fahimci yanzu mafi yawancin yan boko matsalar da suke fuskanta shine wancan darasin da galibin su ba su yi ba phonetics da phonology mutum ya iya construction na tenses ya iya hada ainihin wato a fi'ilai da jumla ya hada ta teras amma da ya zo ya fara turancin sai ka ji ya ce the election ya ce pa ya faɗi election constitution ina fata an gane don haka jama'a ku je ku iya kiran sallah da iqama a bisa yadda suka dace da wannan munasaba ce zan ba da shawara a samar da azuzuwan karantar da kiran sallah da iqama a masallatan ahalus sunna kowane ajin zai ɗauki nau'in darasi biyu ne darasin farko shine nazariya yaya abin yake da dokoki da ka'idoji a rubuce sannan a aikace yaya ake yi sai zama wani aji ne na dindindin wanda za a rinka karantarwa har ma in zai yi ana ba da certificate domin in ba wannan ladanin wannan ya karba in ba wannan ladanin wannan ya karba waɗannan na daga cikin tambihin da zan mana wajen ainihin iqama insha Allahu ta'ala wasu abubuwan za su zo insha Allahu in an zo cikin karatuttuka al-Imam al-Bukhari yace babun al-iqamatu wahidatun iqama dai dai dai dai ake yin ta illa qawluhu qad qamatis salatu sai dai fadin ladani ko mai sallah da zai ce qad qamatis sala wannan ne ake yin bibi biyu menene dalilin ka ya kai baban Abdullahi sai ce haddasana Ali ibn Abdullah قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أنس دمالي يتي أمر بلال أن يشفع الأذان أن أمرت بلال يكرا صلى بي بي بي بي وأن يوتر الإقامة إقامة كما قوة كلمة ييت دي دي دي دي قال إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم من رواية حديث يتي فذكرت لأيوب sai na faɗa wa ayyuba wannan hadisi cewa malamina khalid ya karantar da ni hadisin nan faƙala sai ce illal iqamata sai dai iqama wato a nashi lafazin lafazin farko muka ji wa an yutiral iqama ko to a wannan lafazin na ayyuba ayyuba yace haka hadisin yake sai dai ni ana wa lafazin cewa aka yi illal iqamata banda lafazin iqama shi kam za a yi shi kwaya biyu ne yayin da al'imam al-bukhari ya gama karantar da mu tsari da yadda ainihin ake kiran sallah sai kuma ya ce babu fadlit ta'azini babin da ke bayani akan falalar kiran sallah jama'a wannan falala ce ma'ana garanti gangariya wannan falalar ita ce daram dam saboda wannan falalar daga harshe mai tsarki ne ba a mafarki ne aka ganta ba wannan falala ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi amma wannan falalar kadai za ta tabbata ga ladanin da ya yi kiran sallah ne a bisa sunna jama'a ina fatan mun gane saboda kaji ana samun kuɗi a aikin likitanci sai ka samu wani shago a gidanku sai ka manna ka ce sauki asibiti sunan asibitin ka kenan sauki asibiti misali ka zo operation da za a dubu talatin ka ce a kawo dubu uku ko kun fahimci wannan da kyau saboda me saboda darajar kuɗin da ake samu ashe ana samun lada a kiran sallah amma ka je an koya maka sai mutum ya ce a kaza ba falala ne akwai falala amma ba a koya maka ba don haka jama'a duk wanda yake son ya samu wannan falala ta kiran sallah ya je a koya mishi imam al-bukhari ya ce haddasana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malikun an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytan wa lahu buratun hatta la yasma at-ta'zina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan aka kirayi sallah sai shaidan ya juya yana gudu yana ainihin yin tusa mai ƙara burat ita ce tusa wadda take fitar da ƙara to sai ya rinka yin tusa mai ƙara me yasa yake yi hatta la yasma at ta'zina yadda ba zai ji kiran sallar ba ko kun fahimta jama'a ma'ana mutane din nan da Allah ya bamu labarin su a cikin alqur'ani da suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ana walghaw fihi la'allakum taghlibuna in annabi ya zo yana karatun alkur'ani sai suna cewa mabiyansu kar ku saurara kar ku ji ku rinka yin lagau ku rinka hayaniya domin muryar ku ta rinjayi tashi muryar wajen karatu irin wannan ne gashi shedan yake yi kiran sallah ya ji baya so ma ya juya muryar tana bin shi sai ya rinka yin tusa mai ƙara yadda tusar za ta hana shi jin kiran sallar ina fatar an gane fa'iza qudiya idan aka gama kiran sallah fa idza qudiya nida'u aqbala idan aka gama kiran sallah sai kuma ya dawo hatta idza suwiba bis salati har sai an tayar da iqamar sallah at taswib iqama har sai an tada iqamar sallah adbara yana jin an fara kuma Allahu akbar Allahu akbar za a tada iqama ko sai kuma ya sake juyawa hatta idza qudiya taswibu har sai ainihin an gama wannan iqama aqbala sai ya sake dawowa hatta ya tsira bainal mar'i wa nafsihi har sai ya shiga tsakanin mutum da zuciyar shi ya zo ya ta maka sake-sake ya kulu sai ya ce uzkur kaza ka tuno kaza uzkur kaza tuna kaza mana lima lam yakun yazkuru abin da ba dan wannan hali ya shiga ba ba zai iya tunawa ba da ka fara sallah Allahu akbar sai ka tuna cewa ab mun yi fawa na cewa zai kawo min naira hamsin da nake bin shi bashi bai kawo mini ba ab ashe tafiyan mu gari kaza rana kaza ce wani fa ranar kaza yace zai kammala mini dinki na abin duk da ba za ka iya tuno shi ba sai ka ji kana ta tunowa a cikin wannan hali me yasa ku karanta littafin talbisu iblis al-imamu abdurrahman bin al-jawzi yace shedan yana da manya-manyan matakai na batar da mutane daga ciki shine idan